بالعالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da saduwa a wannan yammaci na lahadi muna daren litinin yau muna sha biyu ne ga watan ramadan bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 447 wanda ya dace da ɗaya ga watan uku meladiya 2026 ci gaba da karatu mana tafsirin alkur'ani mai girma idan ba a manta ba jiya muna cikin aya mun karanta aya ta ƙarshen karatunmu da amalan ya karanta har zuwa ƙarshen aya ta 97 ne ko? da 97 ita muka fara sai muka tsaya amma tana da alaka da aya ta 96 sadaka malam zai sace karanta ayoyin nan ta 96 da kuma 97 insha Allah daga wannan masallaci namu mai albarka na hiya sunna da ke wannan unguwa ta fantami a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ƙara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba ɗaya kafin haka akwai sako guda biyu na farko a dangane da kwamitin marayu akwai ni bawan allah da ya aiko da naira dubu hamsin shi ma casa wannan kwamitin kuma bai su a faɗi sunan shi sannan akwai wanda ya aiko da dubu biyu da ɗari biyar allah ya saka musu da alkhairi sai abu na yan agaji kamar da suka saba neman taimakon duk shekara na hajji operation to bana ma sun buɗe wannan neman taimako ga duk na sha faɗa ga wanda ya taɓa zuwa aikin hajji zai sai irin ƙoƙarin da yin agaji suke yi a airport da hajji kam a lokacin aikin hajji kusan kafi amunta da su ma akan jami'an tsaro wannan shine duk wanda zai faɗa ma gaskiya zai gaya maka wannan abu suna ba da gudunmuwa kuma ba biyan su ake ba suna yi na lillahi wa rasulihi to duk wanda ya taimaka musu a wannan aikin da suke na aikin hajji operation tsakanin kam da kuma airport gaskiya ba karamin taimako ba ne allah ya sa a taimaka a lillahi wa rasulihi din kai tsaye za mu shiga karatu insha Allah wa billahi tawfiq wa alaihi tukulan wala hawla wala quwwata illa billah wa bihi nasta'in na'am bismillahir rahmanir rahim حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين وبنجي سبحانه وتعالى yace hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj al'amura haka za su ci gaba da faruwa su ci gaba da kasancewa har zuwa lokacin da za mu buɗe ya'juj wa ma'juj mu ba su daman su fito don su shigo duniyar mutane bayan Allah ya katange su daga duniyar mutane na tsawon dubban shekaru Allah kaɗai ya san inda suke rayuwa kamar da na faɗa jiya ya juju majuj mutane ne yayan annabi adam yan uwanmu ne ta hanyar adamu da hawa'u kuma malaman tarihi da dama daga cika da ibn kathir Allah mishi rahama sahibu tafsir ya ce jikokin annabi nuhu ne sun fito ne ta tsatson annabi nuhu alaihi salam Allah ce za mu buɗe duniya su fito wahum min kulli hadabin za ka gansu daga kowane irin tudu yan siluna suna gangarowa ba za ka san ta ina suke zuwa ba kaga kawai suna gangarowa daga kan ainihin kowane irin tudu da ke duniya amma ta yadda za su fara fitan kuma annabi ya ba da labari sallallahu alaihi wasallam kamar ne na faɗa yana ainihin yankin jordan ne amma ƙarƙashin ikon isra'ila to a nan al'imam ibn kasir sai yake cewa wannan labarun da ake baka sai ce walayu na biyu ka misul khabir wa zai baka labari irin na allah shine al-khabir ya ce babu mai baka labari irin na khabiru shine allah subhanahu wa ta'ala ya ce haza ikhbaru alim wannan labari ne na masanin ma kana ma ya kunu abin da ya faru a baya da abin da zai faru a gaba allazi ya'lamu ghaiba samawati wal ard wanda ya san abin da ke boye a cikin sama da abin da ke boye a cikin ƙasa la ilaha illa huwa ba abin bauta bisa ka cancanta sai shi kamar da mu karanto hadisi jiya na imam muslim hadisin nawas ibn sam'an Allah kara masa yadda ya ba da labari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su labari daga ciki yake cewa dujjal idan ya bayyana zai kwana arba'in ne a duniya mun faɗa yaumun ka sanatin wa yaumun ka jimu'atin wa yaumun ka sa'iri ayyami ko wa sa'iri ayyamihi ka ayyamiku sauran kwanakin shi daidai suke da kwanakin ya ce ana cikin wannan hali Allah zai turo annabi Isa alaihi salatu wa salam idan annabi Isa ya zo sai annabi ce fa yanzilu minas sama'i zai sauko ne daga sama giragizai ne za su sauko da shi a waɗanda ma za su gani sai dai zai sauka ne a Syria inda zai sauka yana gabacin birnin Damascus har wurin da zai sauka annabi ya bada labari yace daidai wannan wurin zai sauka sallallahu alaihi wasallama yace idan ya sauko annabi sai ya faɗa cikin ruwaya ya ce yi shi bihu urwatu bin masa'udin a sakafi ya ce ya yi kama da urwatu ɗan masa'udu a sakafi akwai wani mutum da annabi ya bada labarin shi ya ce sun yi kama da shi wannan annabi isa ya kama da wannan mutumin balarabe ne wanda yana cikin jagororin sulhul hudaybiya wanda annabi ya san shi wannan mutumin annabi ya bada misali da shi cewa suna kama da annabi isa alaihi salatu wassalam annabi ya ce idan ya sauka zai sauka ne haka man ajilan yana mai hukunci na adalci annabi ya kira shi da haka man bai ce mishi hakim ba malamai suka ce a ƙur'ani allah ya faɗa cikin suratu al'an'am ya ce a faghairar lahi abtagi haka man wa huwa allazi anzala ilaykum alkitaba mufassala wallazina atinahum alkitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq fala takunanna minal mumtarin yace wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwa samiul alim to Allah ce afa ghayra Allah abtagi hakaman shi karman hakam kaman masdar ne an gane ko kama a ce mai wanki kuma a ce wanki abinda aka wanki to madadin mai wanki sai ka ce wanki ka kira mai wanki da sunan wanki din to shine hakaman shine hukunci amma hakim shine mai hukunci to sai malamai suka ce hukunci ya kasu kashi biyu duk hukuncin da aka yi a duniya ba zai fita daga ɗayan biyun nan ba imma ya zama daidai ko kuskure adalci ko zalunci haka ne ko ba haka ba idan aka ce hukuncin daidai ne ya zama adalci kenan in aka ce kuskure ne ya zama zalunci ko da gangan ko ba da gangan ba dai zalunci ne an zalunci wanda aka masa hukunci to shine alhakim kenan duk hakim hukuncin shi ko ya daidai ko ya kuskure ko ya adalci ko ya zalunci amma haka man hukunci ne wanda gabaɗin shi adalci ne ɗari bisa ɗari to Allah sai siffanta kan shi da haka man mai hukuncin da babu zalunci a ciki mai hukuncin da baya kuskure to sai siffanta annabi isa ma da wannan yanzilu haka man muqsitan zai sauka yana mai hukunci kuma mai adalci yace wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannun shi layushi kanna an yun zilafikun ibnu maryam saura iris dan mare mai sauko a cikinku ya ce hakaman muksita fayaksirus saliba duk inda wani kuros yake sai ya karya shi gici yake nan da hausa duk inda yake a duniya sai ya lalace shi da kanshi zai faɗi ya kare annabi sai ya bayyana kenan duk inda kuros yake kaga yana faɗuwa ya kare ko a wuyan mutum ne siya tsinke duk inda yake siya lalace a duniya to da an ga wannan ya faru annabi siya bayyana annabi ya ce abu na biyu wa yaqtulul khinzira duk inda wani alade yake siya mutu duk inda alade yake kwanan shi ya kare na daga cikin alamun annabi isa ya bayyana idan annabi isa ya ga aladen zai kashe shi in ma bai gan shi ba aladen zai mutu an fahimci wani abin da kyau malamai suka ce saboda me aka ce saboda kiristanci suna halatta cin shi amma musulmai da yahuda ba sa cin alade haramun ne a addininsu to tun da kiristoci ne suke cin aladen kuma sun ce shi suke bautawa to aladu sun dinga mutuwa kenan da an ga aladu na mutuwa ba dalili to annabi isa ya bayyana sai ce wa ya da'ul jizyata an daina karɓar jizya kuma zai soke hukuncin jizya jizya shine haraji ko tax da ake biya na gwamnatin musulunci ba tax irin na ja gaba ba ina fata an gane tax na adalci an fanci wani abin da kyau sai ya ce to zai sa a daina karban tax in malƙatulu wa in islam ko kai musulunci ko kuma a tura ka jahannama ɗayan biyu ne kawai shi yasa an daina karban jizya ana karban jizya ne a harun kafuran amana wanda ake zaman lafiya da su to annabi isa idan ya bayyana babu karban jizya wannan hukuncin an soke shi annabi sai ce wa yafidul malu dukiya kuma zai takwarara a duniya daga jin almalu kuma ka ji fada yafidu shine kwarara kenan shi yasa mai ishirina ce a fadon nada faidan wa amala sadatan a fadon nada ya kwarara kyauta faidan kwararawa taukidi kenan to shine ce wa yafidul mala dukiya zai kwarara hatta la yaqbaluhu ahadun zaka nemi wanda zai karbi sadaka ba zaka samu ba ka dauko zakka riki riki kana yawo kowa ya ce baya so kai ta yawo da zakkanka wani ce Allah kai mu lokacin annabi yake faɗa yake ce yace fa yahliku Allahu fi zamanihi al-milal kullaha dukkanin addinai gaba ɗaya kwanan su ya kare duk wani milal wanda ba musulunci ba illal islam musulunci kaɗai zai saura a duniya duk duniya zai zama musulunci ake sai annabi ce sun ba da katilin dajjal bayan annabi sai kashe dajjal yam kusu isa alaihi salam bainan nasi sab'a sinina zai zauna shekara bakwai a duniya kafin ya rasu dama shi da ragowar shekarun shi a duniya da aka attempting a kashe shi allah sai ya ɗauke shi waɗannan ƙisoshin abin da samu mace karanto su karkashin wannan ayan suna da alaƙa da aƙida suna da alaƙa da tauhidi duk wanda ya ce maka annabi isa ba zai dawo ba kare ta hadisai ya sani ko bai sani ba hadisai na cikin bukhari da muslim da musnadu ahmad da duk littattafan sunna ga su cikin tafsirai ibnu kasir ibnu jarir tabari to kai ka zo ka ce baka yadda ba kabila yusuf su suka amma kai baka sani ba ina fata an gane asali aƙida ce ta mu'tazila mu'tazila ne suka shigo da shi cikin musulmai cewar annabi isa ba zai dawo ba sahabbai ba san wannan aƙidan ba tabi'ai atba'u tabi'ina sai bayan wani lokaci aka samu wannan a duniya to Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da dawon annabi isa shine ijma'in sahabbai ba su da sabani da dukkanin tabi'a da atba'u tabi'ina to idan ya zauna cikin wannan shekara bakwai din annabi ya ce laisa bainan ithnaini adawatu laisa bainan ithnaini adawa a duk duniya za ka samu babu gaba tsakanin mutane biyu duk duniya masoyin juna ne kawai ba za ka samu wani na jin haushin wani ba za a yi wata rayuwa ne da ba taɓa ganin irin ta ba irin rayuwar sahabbai yadda sahabbai suka zauna a madina din nan ka ji labarin su akwai wani bature yake cewar rayuwar sahabbai da aka ba da labari a madina ya ce tarihin duniya bai taba ganin irin shi ba kuma shi ya yadda da gaske an yi abu ko bai musulunta ba bai musulunta ba ya ce amma abin da gaske ne ya ce ya tresin tarihin ya tabbatar is true amma ba zai musulunta ba an gane ko abin rabo ne ibn taymiya Allah mishi rahama yace kar ka yi mamakin wanda ya bata ka yi mamakin wanda ya shiryu shari'a ta fi wahala bata abu ne mai sauki wanda ya shirya gode wa Allah ba dabaranka bane ba to shi na cikin wannan hadisin annabi yake cewa ba za ka samu mutum biyu a duniya suna gaba ba kowa an zama yan uwan juna wa zalika li quwwatil imani saboda karfin imanin su wal amanati ga kuma amana war rakha'i fil amwali ga kuma sararawa cikin dukiya kowa na shanawa kasan talauci ma na sa gaba kai ta jin haushin kowa ba abin da aka maka ka tsani kowa har ina fata an gane Allah kiyaye to annabi ya ce Allah zai ɗauke wannan a duniya gaba ɗaya a ƙarshe annabi ya ce bayan an yi wannan a cikin shekara bakwai ɗin sun mata ƙa'ul amanatu alal ardi amana za ta wanzu a ban ƙasa hatta tarta al'usudu ma'al ibil kaga zaki da raƙuma suna kiwo a wuri ɗaya da zaki da raƙuma suna kiwo kowa na harkar shi ba wanda zai taɓa wani annabi yake cewa wanne maru ma'al baƙar kaga damusa suna kiwo tare da shanu a wuri ɗaya wazi'abu ma'al ghanam kaga kuraye da awaki ko tumaki suna kiwo a wuri ɗaya kowa ba ya taɓa kowa cina ka in cinawa ba za ka taɓa ga kura ta atakin akuya ba ko kura ta kai wutun ki hari annabi ce ba zai faru ba sai ce wayal abu sibiyana bil hayyati kaga yara suna wasa da maciji ba zai musu komi ba la tadurruhum maciji ba zai sare kowa ba annabi ta fa duk wannan zai faru kafin tashin kiyama kuma wannan labarin yaqini ne tabbas ne Allah ne ya gaya mishi alimul gaibi wa shahadati annabi da ya bada wannan labarin yace duka za su faru yace bayan gushewar shekaru masu tarin yawa yace Allah zai aiko ta irin iska za ta taso daga can Suriya da Urdun da Palestine da Lebanon za ta dauki rayukan masu imani annabi isan kanshi zai koma ga Allah yana cika shekara bakwai cif shine ragowan zaman shi a duniya dama shi yasa Allah sai ya dawo da shi ya sake mutuwa a duniya a gunne shi inda kowane annabi ma a duniya ya rasu saboda shi bai rasu ba a gunne shi ba Allah ne ya dauke shi kuma dama ya ce wallanat alahu ayatan shi rayuwar isa gaba ɗaya aya ne idan ka ce dan mai san mutu ya ce wallanat alahu aya halittar shi gaba ɗaya dama aya ne shi to duk yana cikin ayoyin an halicce shi ba uba shi yasa kuma aka ɗauke shi bai mutu ba mala'iku suke sama da shi kuma zai ƙara dawowa duniya ya ƙara sai ragowar shekara bakwai da shi sannan ya rasu a masa sallah a gunne shi annabi ya faɗa ya ce a lokacin da isa zai bayyana zai haɗu da almahadi almuntazar imamu mahadi da zaka je shi'a suna faɗa da gaske ne annabi ya bada labarin shi za a yi wani mutum sunan shi mahadi annabi ya ce sunan shi irin sunana ne sunan baban shi irin sunan babana ne sunan shi muhammad ibn abdullah amma salihin bawa ne yana cikin kuma jikokin manzan allah alaihi salatu wassalam amma ba zai da'awan shi annabi ba ne ba zai zo na matsayin shugaba to idan suka haɗu da annabi isa wani abin mamaki za a yi sallah sai shi mahadi ya ce isa ya ba da sallah to shi kuma isa da duniya ne hakaman muqsitan alhakim ne min hukami hadhihi al'umma shi ba annabi bane ba saboda la nabiyya ba'di haka annabi yace shi yasa wani abun mamaki imamu zahabi da yazo yana tarihin sahabban annabi sai fara da annabi isa an gane ko annabi isa ne na farko sai sayyidina abubakar aka ce saboda mai zahabi ya wannan abun yace menene sharadin zama sahabi ka zamo kana cikin al'umma annabi muhammad kuma ka yi imani da shi kuma ka haɗu da shi ka mutu a musulunci ya ce to shi ya imani da shi tun ma bai zo ba ina fata an gane don ya ce wa musaddiƙan bai rasulun ya ati min ba ismu ahmad ina ba ku labarin mu bashiran bai rasulun ina muku albishar da wani manzo ya ati min ba'di zai zo bayana ismuhu ahmad ya yi imani da shi kenan kaga ya cika sharaɗin farko na biyu shine ka haɗu da annabin sun haɗu isra'ila mai iraji ha sun yi hira an tattauna haɗuwan kenan sannan ka zama cikin al'umman shi ya ƙara dawowa duniya kuma ya rayu cikin al'umma muhammadiyya ya zama sahabi kenan ke sa aka ce shi kaɗai ne walnat alahu aya annabi ne manzo ne kuma sahabi ne duk ya tara wannan daraja allahumma amin to imamu zahabi da ya kawo shi a cikin sahabban annabi to da aka zo za a yi sallah sai mahadi ya ce ya yi limanci sai ce a ya ce wa imamu kun fi ku ya ce limaminku na cikinku ba a muku limanci ya ce takramata Allah hadihul umma girmamawa ne da Allah wa wannan al'umma sai dai na bi ku sallah ku ba za ku bi na ba al'umma annabi muhammadu sai dai a bi ku ba ku abin wani ina fata an gane ya ce sai dai abi ku ku ba ku abin wani idan kuka bi ni na zama shugaban ku kenan yanzu ni ma sahabi ne mahadi kuma shine shugaba shi yasa albusiri cikin alburda yake cewa lamma da Allahu da'ina li ta'atihi bi akrami rusul kunna akramul umami yace lokacin da Allah ya kira annabinmu da shugaban annabawa kuma muka zamo shugaban al'ummomi ina fata an gane yawa majrurin litab'iya kenan in ji malaman nahwu to idan aka yi wannan annabi isa alaihi salatu wassalam abubuwa za su faru masu tarin yawa a ƙarshe annabi isa zai koma ga Allah idan ya koma ga Allah zai zamo duk duniya kuma duk wani mai imani Allah sai ya ɗauki rayuwar shi annabi ya ce to a daidai wannan lokacin zai zamo duk duniya babu wani mai imani ba wanda za a bari sai in duniya kawai da fasikai da munafukai da azzalumai da kowa da kowa sai su cika duniya za su na rayuwa kamar rayuwar dabbobi haka annabi ya ce za a yi fasadin da duniya ba ta taba ganin irin shi ba Allah kare nuna mana irin wannan lokaci annabi ce to waɗannan mutanen ana cikin wannan yanayi na wannan fasadi da barna annabi ya ce to a kansu kiyama za ta tashi sai annabi ya ce a lokacin duk duniya babu mai cewa la ilaha illallah duk duniya gaba daya annabi ya ce ba za a tashi kiyama a samu wanda yake faɗi la ilaha illallah ba ya ce wa fihim taqumu sa'atu wannan a shararun mutanen a kansu za a tashi kiyama sai annabi ce to abinda zai faru a daidai wannan lokaci duk da waɗansu abubuwa za su biyo baya akwai ababe kamar guda kusan goma da malamai suka kawo wanda sai sun faru kaf kafin kiyama ta tashi daga ciki kamar da muka faɗa akwai zuwan imamu mahadi sannan akwai annabi isa akwai shi masihu dajjal wanda annabi isa ne zai kashe shi sannan na hudu akwai ya ajuju wa majuj wanda za su yi zamani da annabi isa mun faɗi jiya abin da zai faru abu na biyar shine hadamul ka'abati sai an rusa ɗakin ka'aba wannan ka'aban da kake gani wanda zai rusa ta annabi ya faɗi hatta kamanni shi kuma zai fito ne daga habasha daga ethiopia ko eritrea yankin da tsohuwar habasha daga nan zai fito har kamannin shi annabi ya bada labari sai ya rubuce ka'aba gaba ɗayanta yana cikin manyan alamun tashin duniya sai abu na shida addukhan hayaƙi da zai turnuke duniya annabi ce wannan ma zai faru sannan abu na bakwai raf'ul qur'an Allah zai ɗauke qur'ani a duniya zai zama babu hafizin qur'ani ko ɗaya ba wanda ya fatiha ko mutum ɗaya ko mu da hammatan ba wanda iya Allah ya ɗauke qur'ani shi kenan ko sun manazar ba wanda zai iya karantawa sannan shi kuma wannan ƙur'anin da kuke gani allah zai ɗauke shi babu shi a duniya gaba ɗaya babu ƙur'ani ko ɗaya bai dace da mutanen wannan zamanin ba don za su wulaƙanta shi allah sai sa mala'iku su ɗauke duk ƙur'anin da ke duniya gaba ɗaya alhamdulillah to yana cikin alamun tashin duniya raf'ul qur'an dauke qur'ani abu na takwas tulu'i shamsi min maghribiha za a wayi gari kyau a ga rana ta fito ta yamma rana ta fito ta yamma annabi ya ce idan rana ta fito ta yamma duk abin da kake akan shi zaka mutu ko ka tuba Allah ba zai karba ba idan kana liwadi haka zaka mutu Allah ba zai gafarta maka ba idan kai wani katon azzalumi ne Allah ba zai gafarta maka ba idan kai mazinaci ne kai matsafi ne kai mushriki ne haka zaka tafi jahannama an kulle kofar tuba dama babu taubati annabi ce za a bar ta a buɗe har sai ran da rana ta fito ta yamma annabi ce duran da aka wayi gari rana ta fito ta yamma ta faɗi a gabar an kulle tuba kenan har abada annabi ce kawai za a wayi gari Allah ce da rana ki koma ta inda kika faɗi ta inda cika ɓuyan nan duk duniya kowanne ki bayyana musu ta yamma tun duk duniya ta gabar ake ganin rana ina fata an gane sai annabi ya ce to ta koma ta inda ta ɓuya shikenan daga wannan lokacin babu tuba annabi ya ce abu na tara khuruju dabba wasu kace ita ce nakatu salihu taguwan annabi salihu za ta ƙara dawowa wa idza qala qawlu alaihim أخرجنا لهم دابة الأرض تكلمهم annan nasa kanu bi ayatina la yuqinuna cikin suratul namli Allah ya ce idan waqa alqawlu alaihim maganan mu ya tabbata a kansu na cewa an kulle kofan tuba kiyama ta zo za ta tashi Allah sai fito da wannan taguwa ta annabi salihu da tana bi gari gari tana magana da mutane annan nasa kanu bi ayatina la yuqinuna Allah ya ce tabbas mutane kan ba su yi imani da ayoyina ba kaga raƙumi yana ma magana ana kai dai akwai mutumin banza su an samu matsala haka raƙumi zai na fada dukkanku Allah tsine muku albarka ta ta bada labari dukkanku yan wuta ne kuma ba za ku yi kashe ta ba ba yanda ku iya da ita nan gani nan bari to shine abu na goma annabi ya ce khurujinarun azima wata wuta da za ta taso ita za ta kora mutane filin kiyama kuna gudu kan wuta na biyu ba za ta kona kowa ba kawai koran ku take lokaci yayi yanda ka san abun nan monitor ya dauko bulala yana koran dalibai to haka to waɗannan ababe guda goma da annabi faɗa suna faruwa kaf sai a yi umarni da abu sakahu shi ne Allah ce wani fiƙa fi suri fasai ka man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah na farko kenan idan aka busa kahon nan annabi ya ce duk wanda ke duniya kaf sai ya mutu duk duniya gaba daya sai annabi ba da wani abin mamaki ya ba da labari mai ban mamaki ya ce shi mala'ikan da zai hura kahon sunan shi israfil annabi ya faɗi sunan shi sai ya ce a lokacin da allah ya umarce shi da ya busa kahon shi tun da allah halicce shi baya dariya kuma yana rike da kahon jira yake a bashi izini ya hura annabi kuma ya gan shi da ya je isra'ila da miraji annabi ya ce da na gan shi na ga duk mala'iku sun ganni suna murna ana murna annabi muhammadu ya zo shi ko kula ne bai ba ko murmushi ba ya yi sai ya tambayi mala'ika jibrilu ya ce me yasa israfil baya dariya sai ya ce a israfilu tun da allah ya halicce shi da ya ga jahannama bai kara dariya ba har yau tun da ya ga jahannama da bala'in da ke ciki ya ce to me abin dariya kuma ya ce har yau kuma har abada ba zai ƙara murmushi ba jahannama kawai ya gani hakan jibril ya ba annabi amsa alaihi salam to malaika israfil idan ya busa wannan kahon sai annabi ya ce mutum ɗaya ne a duniya zai fara jin wannan busan kaho annabi ya faɗi kuma inda mutumin yake yana kiwon raƙuman shi ya ce yana ƙoƙarin gyara musu inda za su sha ruwa tafkin da suke sha ruwa yana toshe wani wuri saboda kan ruwan ya gudu yana yaye kuma kaman ciyayi da ke cikin wannan ruwan don raƙuman shi su sha kawai sai ya ji an busa ƙaho shi ne wanda zai fara ji a kunnen shi shi kaɗai Allah ya zaɓa don ya ji wannan abu to har mutumin sai da Allah gaya wa annabi ga kamannin shi ga inda yake kuma ga ma'aikin da yake a daidai wannan lokaci shi zai fara mutuwa duk duniya gaba ɗaya annabi ce da ya ji wannan busan kawai sai faɗi ya mutu to a lokacin duk wanda ke duniya zai faɗi man fi samawa ta man fi da illa man sha Allah duk wanda ke cikin sama da ƙasa kaf kowa sai ya mutu sai Allah ce illa man sha Allah wasu malamai suka ce banda matan aljanna banda irin su mala'ika jibrilu banda mala'ikan mutuwa su waɗannan suna amma ɗan adam kan da aljan ko ɗaya ba wanda zai rage kowa ya tafi annabi ya ce idan aka yi wannan aka busa wannan kahon kowa da kowa ya tafi ababai da dama za su faru ƙarshe Allah zai sake umurtan wannan mala'ikan ya sake busa karo na biyu sun ma nufi kafihi ukura fai za hun kiyamun yin zuruna idan aka yi wannan busa na biyu sai a dinga fita daga cikin kaburbura amma annabi ne zai fara tashi alaihi salatu wassalam shine farkon wanda zai tashi shi kaɗai Allah zai zaba ina fata an gane saboda darajar shi bai kamata ya tashi a cikin rubibi ba matsayin shi ya wuce wannan abu daga shi sai annabi ibrahim alaihi masalam to idan suka tashi daga nan za ta fi filin kiyama to abin da ke da mahimmanci shine a ciki annabi ce Allah zai ce da mala'iku wa qifuhum innahum mas'uluna a tsaye da kowa za a tambaye shi to wannan wurin shine babban tashin hankali wanda Allah zai fara kira shi na annabi Adam ba kai ne kakansu gaba ɗaya ba ya ce to ka ba wuta rabonta ka ba aljanna ma rabonta Allah zai gaya mishi haka ba din shake da iko ba sai annabi ya ce to a wannan lokacin zai ce to kamar wani percentage ake bayarwa Allah ya ce kowane mutum ɗaya da zai shiga aljanna za a saka mutum 999 kuma a wuta shi ne percentage ya ce fi kulli alfin a cikin duk mutum dubu ka ɗau ya tafi aljanna sauran gaba ɗaya su yi jahannama annabi ce a daidai wannan lokacin yaro za ga ya tsufa ya furfura saboda tsaban firgici da tashin hankali sahabbai hankalinsu ya tashi to kusan duk wannan abin da ake na tashin hankalin filin kiyama akwai wanda bai san ana yi ba Allah samu na cikinsu annabi ya ce akwai waɗanda Allah zai ware su a kai su inuwan al'arshi ba su ma san ana wannan rigiman ba su suna can ta hata arshin rahman ƙarƙashin al'arshin ubangiji suna cikin ni'ima annabi ya ce ba su ma san ana wannan abin ba annabi ya ce a daidai wannan lokacin hankalin kowa zai tashi annabi adam hankalin shi ya tashi sahabbai suka rude Allah ce yau mai kushe an saƙin wai da auna illar sujudi wa hum salimun Allah zai bayyana wa halitta a lokaci idan ya bayyana bayyana na ba don a gan shi ba bayyana na zai hisabi a cewa kowa Allah ya bayyana za a yi hukunci babu masu ganin Allah zahiri sai yan aljanna kafirai ba za su ga Allah ba amma za su san cewa fa lalle Allah ya bayyana za a fara hukunci to a daidai wannan lokacin kowa sai ya kokarin zai sujjada saboda girmama Allah subhanahu wataala annabi yace babu wanda zai yi sujjada sai wanda yake sujjada dan Allah ko da kai musulmi ne annabi yace duk wanda yake sujjada wa Allah yana sallah saboda riya idan zai yi sujjada kashin bayansa kawai zai tsaya cak babu daman ya sunkuya an gama daga nan kai kasan kai dan wuce ne kawai Allah tsare mu to wannan yana cikin ababen da za su faru shine Allah ce waqata rabal wa'dul haqq alƙawarin nan na gaske na tashin kiyama gashi nan dab ya zo shi sai ce fa zahi shakhisatun absarul ladina kafaru a lokacin zaka ga kafirai idanunsu ya kafi ya yi sun zuru zuru shi ne shafi satun kaga mutum idon shatse cak ko motsi baya yi duk wanda yake ya buta akan kafirci haka idan shi zai zama ya wailana suna ya kai tonmu mun yi hasara mun lalace inna kunna zalimina lalle mun kasance azzalumai a gidan duniya mun yi wa Allah shirka ba mu bi Allah ba sau da kafa ba mu bauta mishi ba to kaga waɗannan abubuwan da na yi summarizing ɗinsu in zan karanta hadisin sai mu kwana uku muna yi summarizing kawai ne amma babban sakon da ke ciki shine dan adam ya sa akwai tashi hankali a gaban shi wallahi tallahi kiyama gaskiya ce ke sa Allah sata daga cikin rukunan imani guda shida dole kai imani da kiyama in an ce kuma imani da kiyama ba baka yadda za a yi kiyama ba ka yadda duk abin da zai faru a ciki da gaske ne duk abin da Allah ya bada labari wallahi sai ya faru a ranar azzalumai za su rena wayonsu Allah yake cewa ولا تحسبن الله مخلف وعده رسلا ان الله عزيز ذو انتقام kar ku taba tsammanin wai ubangiji subhanahu wataala ya saba wa annabawa alkawarin da ya musu ne a Allah shine aziz mabuwayi zuntiqam mai daukan fansa duk wanda aka zalunta Allah ne zai daukan mishi fansa duk wani wanda ya zalunce ka a duniya to akwai da Allah da kanshi shine mai daukan fansa shine almuntaqim kenan shine ke cewa ya akrama alkhalqi mali man aludu bihi idhal karimu tahalla bismi muntaqimi inji mai baiti yace idhal karimu a lokacin da alkarimu mai karanci kenan tahalla ya siffanta bismi muntaqimi da sunan shi ne mai daukan fansa to a lokacin fatashin hankali ne adu tanna Allah ta wala ta sabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun kar ku yi tsammanin Allah wa ya rabkana ne dangane da abin da azzalumai suke a duniya innama yu'akhiruhum yana da musu jinkiri ne kawai liyaumin tashkhasu fihi al-absar a ranar da ido za su kafe muti'ina ila da a takaice waɗannan abubuwa su zaburar da imanin mutum ya san Allah gaske ne kuma kiyama gaskiya ce za a yi hisabi duk abin da ke faman ya amal mithqala zarratin khairan yarahu wa man ya amal mithqala zarratin sharran yarahu duk abin da ka samu a duniyar na wallahi karya ne za ka tafi ne ka bar shi za a yi hisabi duk abin da ka aikata shi za ka amfana da shi ladarar mar'i ya ce wai in ji mai baiti ya ce ladarar mar'i ɗan adam ba shi da wani gida illallazi kana qabla al-mauti baniha fa in banaha bi khairin tsaba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha duk gidan da ka gina shi za ka samu idan ka gina gida na alkhairi ka samu gidan alkhairi idan ka gina gida na sharri kuma ka samu gidan sharri amma gidan da ka gina a duniya komai tsadan shi komai girman shi ba naka bane ba na magada ne za ka mutu kuma ka bar shi a zo a ta rigimar rabon gado wani yake cewa ya yi shekara talatin yana rabon gado shekara talatin ana gayyatar rabon gado ya ce a rantse da allah cikin shekaru talatin da yi suna zuwa rabon gado bai taba zuwa inda aka yi rabon gado aka ba wa kowa nashi ya ga wani yaro ya fashe da kuka yana allah cikin babanmu ba sai dai ga yana farin ciki wallahi ya ce shekara talatin yi aikin su kenan a kira su je in aka ce rabon gado ka san gadon da za a raba dama gadon talaka wani raba shi za a yi dama a rabe ke kowa ya san na shi in ka ji ana rabon gado wanda za a ta lissafi akwai kaza akwai kaza a ta bincike da fayil da wane ne to shine rabon gado ina fata an gane irin zakan su alƙali zariya kenan sai suka fara suna lissafi ya ce har iya lissafi irin motar da zai siya in aka sallame shi ya ce gari ya waye mutum ya ce wallahi kudin ya yawa zai fitarwa ba wallahi kuma da gaske ne akwai irinsu idan ya ce a mawon din ya ce kai kai kai no way this is too much wallahi ce ba zai iya ba ce ya yi yawa akwai su kuma a cikin musulmanmu suna nan ka gansa a sahun gaba kuma yana jan carbi mushirikin banza kwarai da gaske Allah ya ce dan wuta ne abubakar siddiq ya ce a yaƙe su da takobi he sun baya Allah ya kiyaye Allah subhanahu wataala ya ce za su ce ya wani na kad kunna fi gaflatin min hadha ya kai tanmu kad kunna fi gaflatin min hadha tabbas mun kasance a cikin gafala mun rabkana min hadha dangane da labarin wannan rana bal kunna zalimina bari dai mun kasance azzalumi a gidan duniya duniya ta ruɗe mu da jam'iyyarmu ta siyasa da gwamnatinmu da hada-hada na kasuwanci da wane ne da wane ne shi ya ɗauki hankalinmu kada kunna fi gaflatin min haza akwai wanda jam'iyyarsa ta siyasa wallahi ta fi mishi addinin musulunci idan ka taɓa jam'iyyar shi sai da ƙarfin shekari amma ka taɓa musulunci ba abin da ya dame shi kaga wannan dole ran tashin kiyama ya ce ya wailana ya kai ta mu kada kunna fi gaflatin lalle mun kasance cikin gafala mun biye wa hayaniyan duniya da rudanin duniya min haza mun manta da wannan ranar bal kunna zalimin bari kade mun kasance azzalumai Allah ya kiyaye sai Allah ya ce me innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam hasabu jahannam antum laha walidun لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون وبنجي سبحانه وتعالى إنكم لليكو كافري وما تعبدون من دون الله da abin da kuke bauta wanda ba Allah ba hasabu jahannama ainihin makamashi ne na jahannama shi yasa annabi ke cewa duk wani gangan jiki ma da aka gina shi da haramun ya ce fannaru aulalahu wuta ce ta dace da wannan gangan jiki duk wanda ya ce ba ya yi kiba da haramun yana tafiya yana nishi da haramun ya ce fannaru aulalahu ba abin da ya dace da shi in ba jahannama ba to shi da Allah ke cewa inna kuma ma ta'buduna min dunillah da ku da duk abin da kuke wa shirka kuke bauta wanda ba Allah ba in ma gunki ne in ma bokayen ku ne in ma matsafan ku ne masu sa ku liwadi masu sa ku kashe mutane dan ku ci zabe ko dan ku samu kuɗi duk waɗannan da ku da su hasabu jahannama makamashi ne na jahannama antum laha walidun kuma ku dinna masu gangarawa ne zuwa jahannama masu shiganta ne Allah sai siffanta zuwa jahannama da warada kalman warada da larabci shine mutum ya gangara ya bi wani hanya zai je sha ruwa a kogi sai a ce warada fulanu da ka ce balarabe warada fulanun wane ya tafi to kalman warada baka ce zahaba ba ya gane ya tafi da dangin sha ruwa to Allah sai siffanta zuwa jahannama da warada yace antum laha wariduna ku masu ainihin gangarawa ne ku je ku shiga jahannama ku masu shiganta ne dan za ku je ku sha ruwan wa in yasagi su ga su bima'in kalmuhuli yashruju bisa sharab wa sa'at murtafaka Allah ce za su nemi a ba su ruwan sha su yan wuta sai a ba su wani irin ruwa kalmuhuli kamar narkakken dalma yashruju da ka kawo kusa da baki zaka sha tiririn shi kawai sai ya kwaye fatin fiskar mutum gaba daya Allah kiyaye Allah ce bi isa sharabu abun shaka ya munana in ya zamo irin wannan Allah ya ce antum lahawa duna laukan haula alihata ma waraduha waɗannan gumakan naku da allolin naku da bokayen naku da duk abin da kuke tsafi da shi inda su alloli ne bai kamata su shiga jahannama ba Allah ya ce wa kullun fiha khaliduna wa kullun dukkan su da matsafan da masu yin tsafi da masu bayarwan da mushirkan da kafuran wa kullum fiha khaliduna su masu dawwama ne cikin jahannama duk wanda yi shirka da shi kowane ne shi kuma da yaddan shi za ku haɗu a jahannama kuna ta tsine wa juna Allah ya kiyaye Allah ce lahum fiha zafirun a cikin wutan jahannaman nan suna da wani irin raki kaji suna wani irin ƙara duk ihun da suke da ƙaran da suke fa wa hun fi halayas mauna amma su ba sa ji shi dan wuta yana ihu ba zai je na ihu ba ka san idan kana ihu kai ba ka jin ihun kafi da karfi ban gane ko kun gane ba duk lokacin da kake ihu kuma kai ba ka ji to kafin ihun da karfi idan kana ji za ka gane sautin yana da karfi to yanzu ba ka jin ihun da kake to duk dan wuta Allah ba zai bari ya ji ihun da yake ba dan yayi ta ihun yayi ta ihun yayi kuma ba za a kula shi ba cin Allah ke cewa wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim yawmal qiyama wala yuzakkihim wa lahum azabun alim Allah ba zai magana da su ba ba zai kalle su ba kallon rahama ba zai kuma tsarkake su ba ya gafarta musu ba abin da suke da shi wurin Allah sai azaba mai radadi shi yasa ka bi wannan duniya a hankali yan shekaru ne kaɗan zaka faɗi ka mutu kuma kana mutuwa ba abin da zai tsaya kana mutuwa ba abin da za a daina ba za a ce ba yau don ka mutu a rufe kasuwa ba zai yi ba ba za a ce ba don ka mutu a rufe ofis ina fata an gane ba za a ko shugaban kasa mutu ba a rufe abuja ci gaba ake ba za a ce ba ya rasu a kulle abuja kowa ya tafi gida a je a yi makoki ba za a yi wannan ba ko a ce gwamna ya mutu a kulle gari kowa ya shiga gida zai yana kuka ba zai yi ba an gane ko yana mutuwa kokari ake wa za a nada da 'yan mintuna an fara rigima idan sarki ne ya mutu ba za a ce ba sarki ya mutu a kulle gari yana mutuwa ana fara tunanin waye zai hau kowa ya zo shi ma yana so to shi ne idan ka mutu ba abin da za a fasa idan kai misali shaidani ne ka mutu ba za a daina shaidancin ba za a ci gaba da gashi ne kawai sai an haɗu a jahannama an gane ko to shi sa gwanda ma ka mutu akan alkhairi wani na fa ya mutu a wani gari a nan arewacin najeriya na ga abun abun abun takaici abun mamaki wani babban dan daba ne an je jana'izan shi an dawo ga sunan sun taru wasu na wa juna jaje ana ta hura wiwi ala oga ya tafi allah jigan oga ana haka da hannu shi kenan abin da za su mishi kun fahimci abin da kyau to inda ogan nan za a bashi daman ya musu magana da sun sha mamaki amma ina su kansu da suke wutan ba sa ji ihun da suke balle su ji yadda wani shine ma'anar lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'una sai Allah ya ce mi innal ladina سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون a lokacin da waɗannan ayoyi da muka karanta suka sauka Allah ke gaya wa mashirkai da ku da ababen da kuke bautawa dukkan kuma kamashin jahannama ne kuma za ku shiga jahannama to ka san kiristoci ko suna bauta annabi isa ke suka samu gaba to kun ji ko ya ce annabi isa ma dan wuta ne ban gane ko kun gane maganan ba tunda an ce da ku da abin da kuke bautawa dukkan kuma kamashin jahannama ne sai suka fara yada labari yau muhammadu ya ce annabi isa ma dan wuta ne dan ya ce da ku da abin da kuke bautawa dukkan ku yan wuta ne to annabi isa ma yana ciki dan shi muke bautawa ka saka munafukai suke yanzu nan za ka yi magana su canza maka magana to Allah ma suna canja mishi magana Allah ce wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al kitabi wa ma huwa min al kitabi ina fata an gane to shine anan ma suka ce ai annabi isa annabi ya ce shi dan Allah ne Allah sai sako da aya yace innal ladhina sabaqat lahum min husna tabbas waɗannan da kalma kyakkyawa ta riga ta gabata game da su cewa su yan aljanna ne su mutanen kirki ne ulaika an hamu wa'du waɗannan ka abun nesantawa ne da wuta ko labarin ta ba za su ji ba annabi isa baya ciki uzairu ma baya ciki duk wani wanda aka bauta mishi ba da son shi ba baya ciki akwai waɗanda suka bauta mala'iku ma ba sa ciki shine ma'anar innal ladhina sabaqa lahum min husna waɗanda kalma kyakkyawa ta gabata daga gare mu game da su cewar yan aljanna ne ulaika an hamu ba'du waɗannan ababen nesantawa ne la yasma'una hasisaha ko da ƙarar wutan ma ba za su ji ba ɗuriyar wuta ma ba za su ji ba ka san idan wuta tana ji ci za ka ji wani ƙara da take idan wuta ta ruru ta yi ƙarfi akwai wani sauti da wannan wutan take to kowannan sautin ma ba za su ji ba la yasma'una hasisa Allah ya sa muna ciki tsakaninka da wuta ko sautin ta karka ji na faɗa ranar tsakaninka da jahannama ka kunna TV sikirin a aljanna kana kallo ina fata an gane amma ko ganin ta karkai alamunta ma karka ji Allah ce wahum irin su waɗannan mutanen fi mashtahat anfusuhum khalidun za su dawwama a cikin abin da ransu yake so duk abin da ransu yake so za a basu Allah yake cewa lahum fiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladdu al-a'yun a cikin aljanna akwai duk abin da rai ke so akwai duk abin da ke faranta wa zuciya ke yasa a cikin hadisi annabi ya ce a cikin aljanna akwai fi ma la ainun ra'at ido bai taba gani ba duk abin da ka taba gani mai kyau ko da a hoto ne ko a tv ne to ba irin wannan bane a gidan aljanna duk abin da ka taba gani ko da a tv na a nuno maka irin abu dhabi misali ko a nuno maka las vegas ko a nuno maka wani wuri a madrid duk inda za a nuna maka ko a dubai to aljanna ba irin wannan bane ba ya wuce wannan akwai abin da in ka gani a duniya sai ka ɗauka ƙarya ne kuma da gaske ne akwai amma kai a tv ka gan shi to duk abin da ido ya taba gani to a aljanna ba irin wannan bane ba ke ce fi ma la ainun ra'at ido bai taba gani ba sai ce wala udhunun sami'at kunne bai taba ji ba duk labarin da ka taba ji na wani abu mai daɗi ko wani abu kyakkyawa to na aljanna ba irin wannan bane ba yasa duk wata mata da ka taba gani mai kyau a duniya a fim dan sai a fim ko ba haka ba duk inda ka taba ganinta a indiyan fim ne ko na larabawa ne ko na yahudawa ne duk kyawunta to wannan mummuna ce a gidan aljanna idan kana neman mummuna a aljanna inda akwai to ita ce matar da tafi kowanne kyau a duniya domin a gidan aljanna inda macen aljanna za ta leko duniya hasken haƙorinta ta yi murmushi sai ya kashe hasken rana Allahumma amin rana sai ta dishi to da shi sa kai kanka ma ba za ka shiga aljanna ba sai an gyara ka Allah ce inna an shana hunna in sha'an su kansu matan duniya za mu shi an sake kera su da aka ce matarka ta duniya ta ce aljanna a sai an mata finalbiti yawa sai ta koma irin matan aljanna to shine ma'anan wala uzunun sami'at sai annabi ce wala khatara ala qalbi basharin bai taba ma darsanuwa a zuciyar nan adam ba ka san akwai abin da tuna imagination ne to kowanne dan adam bai taba yi ba ka san ba za ka taba imaginin ya Allah yake ba ba zai taba yiwa ba duk shedancin ka ba zai yiwa ban gane ko kun gane ba dan duk abin da zaka tina ka hararo abin da ka taba gani ne abin da hankalinka zai baka to haka a aljanna ma duk abin da za ka iya tunanowa ba haka yake ba duk abin da za ka tuna ba haka yake ba Allah yake cewa suna cikin aljanna wahum fi mashahat anfusuhum khalidun za su zauna gidan aljanna za su samu abin da suke so za su shana za su more da Allah ya ce innal ladhina sabaqa lahum min alhusna waɗannan da kyakkyawan ambato ya gabata game da su dangane da mu ulaika an hamu ba a duna waɗannan kan za a nesantar da su ba za su shiga wuta ba ibn abi hatim ya fidda ruwaya ingantacciya da sanadi kai tsaye zuwa ga nu'man ibn bashir allah ƙara masa yadda ya ce wata rana sun yi hira shi da alibin abi talib bayan sallan magariba kun san ana jan sallan isha ba a yinta da wuri har yanzu a wasu wurare ko a ƙauye za ka ba a sallan isha da wuri sai ga sai can ka ji ana kiran sallah wurin takwas da rabi ko tara kaga a can a ƙauye da yayi a lokaci to haka a lokacin madina ko a basra ko yana ƙauye ne to sai ana jan isha har wurin karfe tara sai kamar dare yayi da yace to mun yi hira mai tsayi ni da Ali bin Abi Talib sai na ja masa wannan aya da ce innal ladina sabaqa lahum min husna ulaika anhamu ba'duna Allah ya ce waɗanda kyakkyawan ambatona ya gabata game da su ‘yan aljanna ne ya ce ana minhu ni ma ina cikinsu in ji alibin abi talib ya bugi kirji ya ce ni ina cikin wannan aya sai ya ce wa, wa umar minhu sai yana umar ma yana ciki ya ce wa usmanu minhu usmanu ma na ciki wa zubairu minhu ya ce zubairu ma fa yana ciki ya ce wa talhatu minhu talhatu ma na ciki ya ce wa abdurrahman haka abdurrahman dan auf ya ce duk suna ciki wa sa'ad da sa'ad bin abi waqas yana lissafa mini wa qimatu salat sai aka tada sallah fa qama kawai sai tashi barna ya kama hanyar masallaci da ya lissafa min da yawa ina fata an gane to duk wanda sayyidina ali ya faɗa din nan me yasa ya buki kirji ya ce yan aljanna ne kuma suna cikin ayan nan saboda annabi ya gaya mishi ina fata an gane kai kai kai karka kuskura kai irin wannan sai dai ka ce Allah ya sa muna ciki amma sayyidina aliyu sayyidina abubakar umar usman ali za su bugi kirji mu muna cikin wannan aya kuma sun ci bulus da gaske da suna ciki na fata an gane Allah ya sa muna ciki muwa ya Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu kyakkyawan karshe ya Allah ka hada mu da waɗannan sahabbai a gidan aljanna ya ubangiji ka ba mu lafiya da zaman lafiya يا الله كبيا من دكان بكاتم على الخير اللهم اجنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يئز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ومن البخل والجبن ونعوذ بك من ضلاء الدين وغلبه الرجال اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم اللهم آمين اللهم آمين جزاكم الله خيرا